العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم الأربعاء 23 ga المحرم هجرة تنا 1443 wanda ya dace da ɗaya ga watan tara miladiya tana da dubu biyu da ishirin da ɗaya za mu shiga darasin kizo malikiya a cikin littafin a ƙarfin misali muna cikin muramatul iran ko ya ce wani diba bil marwaci an so idan mutum zai yanka dabba an je bai samu yanka amina ba a makka zai yanka to an so ya yanka a marwa dan anan manzo Allah ya yanka amma manzo Allah ya ce anan zan yanka ainihin lullokin makka da ainihin tabarkunan makka gaba ɗaya gurin yanka ne duk inda yanka yanka an ji a cikin garin makka ne yayi sai dai sharaɗin shi sai ya taka wato ya taka ce wasinnuhu shekarun shekaran ainihin dabban da za a yi hadaya wa aibuhu da kuma aibin shi gaba ɗaya abubuwan da za su hana yin hadaya kal ubhiyati kamar na lahiya ne duk dabban da shekarun shi bai kai a yi layya da shi ba to ba za a yi hadaya da shi ba duk dabban da yake da wani aibin da ba za a yi layya da shi ba to shi ma ba za a yi hadaya da shi ba sai dai bambanci tsakanin layya da hadaya wal mu'tabaru waqtu ta'yinihi shi hadaya abin da ake lura lokacin da mutum ya ayyana cewa wannan dabban hadaya ne ko ya mar takalidi ko ya mar ishari ko ya ware shi yace wannan zan yi hadiya da shi to a wannan lokacin shekarun shi ba su kai ba ko da kafin lokacin hadiyan shekarun za su ci kama bai ba kuma a wannan lokacin yana da aibi ko da tunani ai yanzu akwai wata guda wannan ciwon zai warke ko ya warke ma bai ba yawwa sannan kuma da akasi ka yi shi lafiya kalau lokacin da ka ayyana shi kafin a je a yanka sai ya samu aibi wannan aibin ba zai hana ba kaga bambanci da lahiya shi kuma lahiya lokacin yanka ake kula ba lokacin ayyanawa ba wa isha ko wa sunnata qalidu iblin an sunnanta rataye ga ainihin raƙumi wa bakarin da shanu akwai abin da ake cewa rataye za ka samu yadda ake so ka samu igiya na ainihin tsiro na ƙasa kamar ciyawa ko wani kaba ko wani abu wanda ba zai ainihin shaƙe ta ba wanda wani abu ya kama zai tsinke da wuri sai ka ainihin murza a yi kamar tsakiya sai a rataya a wuyan dabba wannan kuma yana nuna duk inda aka ganta an san dabban har ya ce za a kama a yanka shine zaka ji alburda ma yana mai iz qalla daniya ma to sha'a waqibuhu ka annani bihi ma hadiyun minan na'am yawa saboda ana wannan ratiyan ka tabbatar kuma kai ma baka da daman fasawa ka riga ka ayyana shi wa ish'arun kuma ana so ayi ish'ar ish'ar iblin ayi ish'ar ga raƙumi bisa naniya ga tozon raƙumi min al-aisari ta gefen hagu wato idan mutum ya ayyana raƙumi na hadiya raƙumi yana yana da tozo sai a ɗauko wuka sai a zo gefen hagun ainihin tozon sai a zo ta gaba sai a ɗan yanka ya ɗan buɗe kamar ummula haka ya ɗan buɗe haka jini ya fito shi ma alama ne na cewa wannan raƙumin na hadiya ne a raƙumi yake su ai wajen ainihin sa ɗin ana kilafa. Wani diba tasmiyatun kuma an so yin bismillah lokacin wannan ishali din lokacin da za a yanka a yi bismillah. wani alani bina batil ardi kuma an so wajen takalidi wajen rataye din a ratiya mar da takalma guda biyu sawo waje kamar slippers kuma bina batil ardi an so wajen takalidi din abin da za a ratiya mar ya zamo da tsuron kasa ma'ana abin da ainihin kasa take tsirarwa da shi aka murza igiyan saboda kar ya zama mai kwarin da zai iya shake wannan dabbar wata jililu ha kuma ana so a yi ta jilil rigan bayan dabbar dabbar ana so a shimfiɗa mata kamar wani kyalle a bayanta idan aka ru za a yi ainihin hadiya da wannan dabban sannan wa shakkuwa ana son tsaga wannan kyallen idan aka zo sai a tsaga daidai da tozon zai shiga ciki kaga ko tana gudu ma tunda an tsaga tozon ya shiga zai rike ba zai faɗi ba to duk ana son wayannan abubuwan a dabban hadiya fa in lam yajid idan mutum bai samu dabban da zai hadaya da shi ba fa siyamu salasati ayyamin sai azumin kwana uku min hin irami tun daga lokacin daukan harma in ya san ba shi da abin da zai hadaya kamar yayi tamattu'i ne to tamattu'in da zai kuma ba shi da abin hadaya to tun farko yana daukan harma ma sai ya tsire azumin shi guda uku wa samu ayyama minan kuma idan ya tsere marma bai samu yayi ba rata tsayuwan arba zai iya azumin kwanakin mina kuma in ya ɗan yi guda ɗaya ko biyu ma bai karasa ba zai iya karasawa da kwanakin mina saboda su kwanakin mina kwanakin nan guda uku ba a azumi a cikin su kwata kwata sai dai ga mai tamattu inda bai samu hadaya ba ko mai ainihin mai hadaya wanda ya wuce wanda bai samu dabban da zai yanka ba in taqaddama mujibu amma fa a inda zai azumi kafin tsayuwan arfa daga lokacin ɗaukan harma in taqaddama al-mujibu ala al-wuqufi idan abin da ya wajabta ainihin hadayan ya gabaci tsayuwan arfa kamar yanzu misali tamattu yayi kaga ai tamattu tun farko ne ko kuma an samu wani kalan ne a cikin aikin shi wanda kafin tsayuwan arfa to wannan sai mu ce ya ainihin ya azumin shi kafin ainihin tsayuwan arfa din ko ya azumci kwanakin mina wa illa idan ko matsalar ta same shi bayan tsayuwan arfa ne kamar yanzu misali wani jifa ne daga cikin jifan shaidan bai yi ba ko kwanan musdalifa ne da ya zo bai tsaya ba kaga ai yanka ya kama shi ko to yanzu a nan idan azumi zai sama ha mata sha'a sai ya azumi duk lokacin da yake so babu zancen guda uku a lokacin hajji da sauransu ka hadiyar umrati kamar hadayan umra ne ya rasa kaga a umra ma hadiya za ta kama mutum in ya rasa ya zama azumi zai shi ma matashi zai a duk lokacin da yake so ba za a ce a cikin lokacin umran zai yi ainihin hadiya ba wa sabatin to sauran guda bakwai din fa sabatin wannan guda bakwai zai yi ne izara ja min minan in ya dawo daga mina da Allah ya ce izara ja'atun malamai na malikiya sun dauke shi kan izara ja'atun min minan ne ba wai idza rajatum ila baladikum ba amma sai dai wasu malaman suka ce saboda fita a khilafa an fi so mutum ya bari sai ya dawo garin su yayi saboda ai idza rajatum din mutlaq ne ba kayyade shi dan an dawo mina an ka dawo garin kun kai kaza ba amma likiya dai in ka an sauko daga mina kun dawo maka kai azumin ka bakwai yayi amma kuma kana so ka fita a khilafa ka bari sai ka dawo gida kai din yau wala tujziu in qaddamaha alaihi wannan azumi bakwan baya wadatarwa baya isarwa in kaddama in ya gabatar da azumi bakwan alaihi akan tsayuwan arfa sai ka ce a to tunda akwai lokaci bari in yi azumi na gaba ɗaya mana bayan sallah kawai in gole to bai ba kai ukun nan dole ka dakata dan Allah ya dama Allah ya ce wasu ba tun idara ja'atu aha ka saumin aisara qablahu kaman azumin da mutum ya samu wadata qablahu kafin ya fara azumin ka je aikin haji ka ji ba mutumin Najeriya dan guzurin ka din rago biyar ma zai iya siya amma yanzu mutum ya koyi wallahi akwai yara zan sai kayan yara zan yi kuma sai ya tsiri azumi ya ce to azumin bai ba yawa matukar kana da abin siyan dabba to ko kai azumin ma bai ba walau bi salabin to gafi bi tara kulli yace ko da zaka samu kudin ka din ya kare amma akwai masu ba karance kuma limalin bi baladi yana da kudi a garin su da zai biya to dole ka tsuranta kwarai kuwa ka gane kwaban ke na ko transfer za a yi ko transfer za a yi ma ko me za a iya yi balle ma yanzu ka yi ba wani zancen ma zance za su karba kuma din da kake da dan ATM din ka ke zuwa ka je ka saka ka dauka saboda haka zancen wani wai talauci ya sa mutum ya azumi ba ta taso ba sai dai kawai wani lokaci hadiyar tana kurewa in kai mai bin diddigi ne ba za ka iya yi ba kamar yanzu misali an ce sai ya taka waje ya taka ciki kai kuma ka je mina ka rasa ina za ka kai wannan dabban ka abin da ya taka waje ya taka cikin da sauran dai akwai shiru yawa da aka rasa wanda mutum zai iya ainihin dogara da wannan wallahu alam ko Allah ya karba masa wani jibar ruju'u lil hadi kuma an so komowa hadaya ma ko da mutum bai da shi din kabla kamali salis kafin ya cika azumi na uku in je rashi ya sa har ka fara azumi shikenan ko ka samu ba dole bane amma dai duk da haka in baka gama azumi na uku ba an fi so ka komo zuwa ga hadaya ranar farko ka samu ko ranar azumin ka na biyu ka samu ko ka ɗauki azumi na uku ma an fi so dole ne ka ƙarasa azumin ba za ka karya ba amma an fi so ka dawo ka yi hadiyan ka bar wannan ɓangaren azumin tun da ɓangare ne talauci ba wanda yake son ainihin talauci Allah kiyaye mu da talauci wala yukalu min nazir masakina to a dabbobin da ake yankawa dima'ul hajji suna da sunaye kala-kala. Farko dai dama ya ce mana duk dabban da ba fidiyatul azaba ba kuma jaza'u saidi ba sunan shi hadiya ko to hadiyan kanshi yana da sunaye kala-kala akwai nazul masakina akwai fidiya hadiya ta dauki akwai kaza akwai kaza to a cikin su din akwai wanda kwata-kwata in mutum ya ayyana wannan kaza ne to kwata-kwata ba shi ba cin wannan naman in an yanka ko kafin a kai gurin yanka ne ya kasa ko bayan an kai ne in dai an yanka to shi ba shi ba wannan naman dole a ba masu shi akwai wanda kuma idan ya isa gurin yankan ne aka yanka za a ce ba zai ci ba amma kan ya je gurin in an yanka za a ce ya ci akwai wanda kuma kan ya je gurin yankan ne in ya kasa za a ce ya ci bayan ya je ba zai ci ba akwai wanda kuma zai ci mutlakan ko ya je gurin yankan ko kafin ya je to shine zai bambance mana anan a wannan fakara yace wala yu'kalu min nazril masakina uyina ba a ci min nazril masakina daga ainihin nazri masakina ba ka can miskinan da ƙuyina aka ayyana misali mutum ya ce na ayyana wannan raƙumin ko wannan san ko wannan ragon ko wannan akuya na ayyana shi na ɗaura wa kaina zan yanka wa miskinai in mun je mu na su ci kaga ya ayyana shi kuma ba ka can yayi wa miskinai ne to yanzu a nan ko kafin a kai mine kasa aka yanka ko bayan an je mina aka yanka kwata-kwata ba zai ci ba. walau lam yablughi al-mahalla ko da bai je gurin yanka ba aka yanka kawai in an yanka dole a nemi miskinan a ba su shikenan ainihin nauyi ya sauka kan shi amma shi kan ba zai ci ba ɗaya kenan ba ka hadi tadawu'in nawahu lahum kaman hadiyan tadawu'i wanda nawahu yayi niyyar wannan hadiyar lahum gare su hadiyan tadawu'i haka mutum da ya siya bai ayyana shi ga kowa ba wannan in je an kai gurin yanka aka yanka zai iya ci dama Allah ma ya ce fakulu min hawa bi mulbais alfaqir ko to amma ya ayyana wannan hadiyan na tadawudi ne amma ni zan yanka wa miskinai ne to yanzu wannan shi ma duk inda ko kasawa yayi ko an kai gurin yankan aka yanka ba zai ci ba biyu kenan ba wa fidiyatun hakanan fidiya fidiya na ƙazanta da mutum yayi abu aka ce ba da fidiya ba mun ce zai yanka a ko ina ba to kwata kwata fidiya ko a ina yanka shi ba zai ci ba dole barwa ainihin fakirai su ci wa'annan ukun kenan ba ka nazirin lam ayyan kaman ba ka can da ba a ayyana shi ba shi dai ya daura wa kan shi zai yanka wa miskinai dabba a matsayin hadaya kaga hadaya dole sai an kai mina ko to yanzu irin wannan ko kasa in ya kasa kafin a je can ko in ya kai inda za a yanka din ba zai ci ba wannan ka nazirin lam ayyan kenan ba ka can da bai ayyana ba waje za usaijin da kuma sakamakon farauta ba mun ce idan mutum ya kashe dabba zai biya sakamako ba kuma muka ce wannan sakamakon shi ma a matsayin hadiya ne sai an kai mina dama yana cewa hadiyan baligal kaba ba to da wannan biyu kenan ba wa fidiyatun nawabi al hadiya da kuma fidiyan da ya yi niyan hadaya da shi dan fidiya in baka yi niyan hadaya ba ba shi da lokaci ba shi da guri ko a ina zaka yanka amma fidiya ne ya kama ka da ka sai dabban sai ka ce fidiya ne amma ni a matsayin hadiya zan yanka shi hadiya kuma dole sai an kai inda ake yankawa to wa'annan guda ukun su kuma mutum ba zai ci wa ba'adal mahilli bayan ya kai gurin yanka amma an kafin a je gurin yankan ne wa'annan guda ukun ɗaya ya kasa zai ci saboda me zai ci saboda dole sai ya biya yanzu misali jaza'u sai ne ka siya kafin a je a yanka a kai shi mina ko kuma a kai shi maka gurin yanka sai ya kasa to yanzu in ka yanka wannan naka ne zaka biya wani saboda kana da daman ka ci kana da daman ma ka nemi mawuci ya siya duk abin da zaka yi dai bai je gurin yankan shi ba wannan naka ne haka nan fidiyan da ya niyan hadiya da shi fidiya zaka yanka ko ina amma kai kace ka yi niyan hadiya da shi hadiya kuma sai an je can tunda ba je can ba kuma ka yanka shi a matsayin fidiya bai ba saboda kana da daman ci kafin a je wurin amma an kai gurin kam ba ka da daman ci sannan sai na uku nazirin lam yu'ayyin ba ka can da bai ayyana ba misali kace na daura wa kaina dirran da Allah ya kai mu mina zan yanka wa miskinai raƙumi su ci nasu ne wannan ba rabon kowa a ciki amma baka ayyana raƙumin ba ana tafiya kawai sai wani raƙumi ya kasa sai ka ce wannan raƙumi shine na baka ce sai mu ce ayya kawai wannan naka ne tunda ya kasa ka ci in bai kai gurin yanka ba bai zamo wannan baka can ba wayannan ukun mutum zai mutum ba zai ci bane ba adal mahili bayan sun kai gurin yanka in dai sun kai gurin yanka shikenan zimmar ka ta kubuta amma ba za ka ci ba amma kan ya kai gurin yanka za ka ci amma kuma sai ka biya shine abin da yasa anan ma aka ce ya halatta ka ci din wa hadiyu tadawu'in sai kuma hadiyan tadawu'i wanda udiba qablahu aka halakar da shi kafin a je gurin yanka shi kuma nan kaga qablal mahilli ne ba zai ci ba misali mutum ne ya sayi dabban dabba zai hadaya da shi amma dabban nan na tadawu'i ne kafin ya karasa gurin yanka sai dabban ya kasa to yanzu ya kasa ba eh to in ka yanka ba za ka ci ba amma da an kai gurin yankan ai ɗaya ne daga cikin hadaya za ka iya ci amma kafin a je sai ya kasa ka yanka sai mu ce ba za a ci ba shi kuma me yasa aka hana ka ci saboda tuhuma saboda ana tunanin watakila kana son ka ci nama ne shi yasa tun kafin a je gurin ka dan bashi wani leda ko wani abu ka ce ya kasa aka yanka saboda haka in ya kasa ba za ka biya ba amma kuma nan kai ma ba za ka ci ba na'am mun gane wannan yace waya akulu min masu wa zalika mutlaqan amma banda wa'annan da muka irgo duk wani dabban da zai aini yanka shi a matsayin jima'ul hajji zai ci shi mutlaqan sake ba tsaye dewa sannan duk dabban da aka yarda ya ci kamar dabban hadayen da ya zo da shi gurin yanka kaga ai ya halatta ya ci ko to walau idamul gani yana da damar ya ciyar da mawadaci ma kamar dabban da yanka yanzu ka yanka dai zaka iya diba ka ba wanda ya fi ka wadata wanda yake sama da kai lullunka kuma zaka iya bawa haka nan naman hadiya ma zaka iya bawa mawadaci wani karibi zaka iya ciyar da makusancin ka dan uwanka sannan wa rasuluhu ka huwa dan sakon shi duk mutumin da ka ba wa sakon dabban hadaya to a matsayin ka yake duk abin da aka ce kai ne dabban ba za ka ci ba to ko shi ne akan ta faru da shi ba zai ci ba fakiri ne ka ba shi raƙumi ka ce in ka je mina da Allah ka wakilce ni ka yanka ana hanya ana tafiya sai raƙumi ya kasa gashi ba fakiri ne yana buƙatar nama aka yanka gashi yana gani ana fatalin nama har ana jirgi ana miya amma ko tsinke ba zai ci ba ko ainihin sili ɗaya na wannan naman ba zai ci ba saboda me saboda ya wakilce ka da abin da aka hana kai ci shi ma ba zai ci ba na'am a sosai sai mutum ne mana wataƙila shi ne ma ya dalilin mutuwan abin wal khidamu ragoma irin igiya da ake ɗaurawa a wuyan ainihin dabban da wanda ake janta da shi Na'am.
wal jilal da wannan rigan da ake sakawa a bayan dabban kallahan shi ma kamar naman ne sai dai ko kai amfani da shi ko kai sadaka amma ba zancen siyarwa yawa ko ragoma ba za ka siyar ba ko wannan jilal din ba za ka siyar ba na'am fa in akala rabbuhu idan me dabbar da ya yanka hadiya din ko ya yanka ajmaul hajji din ya ci min mamnu'in daga abin da aka hana ai mun hana abubuwan da ba zai ci ba ko to in yana kuskurewa yana ci aw amara gaira mustahiqin ko ya umurci wanda bai cancanta ya ci ba misali nazrul masakin ne da ya ayyana mun ci ai ko ya zo gurin yanka in yanka ba zai ci ba dole a raba miskinai ko to akwai abokin sa wallahi abokin ya ce wallahi na tsawo na man rakumin nan wallahi mun nema mun nema ya ce a bari in mun je mun yanka wannan za a baka kilo biyu a halin ko shi ba miskini bane kai me abin kai ka umurci a bashi ko ka umurce shi ya ɗiba to sai ka biya shine yace au amara gairu mustahiqin ko ya umurci wanda bai cancanta ya ci ba to faddamina badalahu kuma in yazo biyan badalin dabban zai biya za mu ce wannan yankan bai yi ba dole ka nemo dabba irin wannan ka zo ka yanka shine badalahu eh wata kan za halatta shi ai ya za a yi halatta ya ci a wani- ba zai biya shi ba zai a yanzu ai wani laifi kai a yanzu tare haka daura ma yanzu gashi kayan karakumin na'am sai ka ɗebi nama ka ba wanda bai cancanta ba ba ka yi haka ba ai mun ce dama kar ka yi ka yi to tun da ka yi za mu ce jaza'in ka shine yanzu muskine za su cinye wannan naman sannan kuma dole sai ka nemo wani dabban daban ka zo ka yanka musu su ci ba za mu ce a to shikenan wannan ya zama na ka yanka wani a wannan din ai tara ne aka yi maka na'am wancan kuma wanda aka ce ka ci kwata-kwata bai yi bane sai ka biya na'am aha
illa na yawwa ya ce illa nazira masakina sai dai bakacen miskinan da ƙuyina aka ayyana bakace ne na miskinai wanda dama ya ayyana wannan na miskinai ne dama ai mun ce wannan ba zai ci ba ko to yanzu in ya ci ko ya ba wa wani wanda bai cancanta bai ci to wannan fa kadru akalihi Na.
gwargwadon cin shi ne biya kilo nawa ya ci ne aka kai kilo biyu da rabi sai ya nemo naman raƙumi kilo biyu da rabi ya zo a raba wa miskinai shikenan dama ya riga ya ayyana shi Na.
yawwa tun da ya ayyana kamar abun wani ne mutum ya kwata kawai zai biya wannan abin da ainihin ya kwata din na'am wallahi sharafu to wala yushtaraku fi adin ba a tarayya cikin hadaya walau ta dau an ko na ta dau ne a kaidan mu na malikiya ba a hadaka a hadaya wani kawo wani kawo a hada a siya a ainihin yanka a raba wannan ba a yi na'am wa ajiza amma akwai fa mazhabi mazhabobi wanda suka tabbatar da mutum bakwai za su iya haduwa su sayi raƙumi ko sa su yanka kuma yayi Na'am.
amma mazhabin malikiya babu wani wa ajiza in zabahu gairuhu muqalladan ya isar idan wani shi ya yanka abin yi wa taqlidi wa launa wahu an nafsi ko da akan shi wani ya in gari dan jira kuskure ya haka misali kai wa dabban taqlidi ka lati ya marta kalma dama jin da gan shi dabban hadiya ne ko ranan yanka ka dabba ko yana shawagi ba mai shi sai wani ya ce kai wannan dabban ba na hadiya ne ga alama a soke kawai ya sa kama ya soke ko ya sa ka danne ya yanka ne yanka ne sai kai ne dabbar kasan in dabbar ka ta ɗaya ta ɓata sai ka tabbatar da an yanka in baka tabbatar da an yanka ba dole sai ka biya saboda haka za ka yi kallo kana nema kana nema kana cigiya kana nema kibin sai ka zo ka samu gashi amma an riga an yanka shi kenan wannan yankan yayi a maimakon ka tunda ka riga ka marta kadidi kuma lokacin yankan koda mai yankawan ya yanka ma kanshi ne amma wajen ya yanka ma kanshi din in gari da idan da kuskure shi ya ɗauka raƙuminsa ne kawai yana shawagin neman nashi rim aka ce ga wani rakumi a lajiya wajen kuka na wanne kawai aka soke bayan an soke sai ya bayyana ashe ba nashin bane to yanzu yayi maka a kai ne rakumi na asalin tunda kuskure yayi amma da gangan ya san ba nashi bane yanka wannan kuma sai ya biya ka eh yawwa bi khilafil ubihiyya kwarai kuwa aw surika bada narihi ko kuma aka sace bayan mutum ya soke ka zo ka yanka dabban ka kana neman mai bida ko kana zuwa rago yake dauke ni da gani ina da yanzu aka ce zuwa samari suka zo suka kinkima shikenan hadiyar da ta yi ko da ba za ka ci nama ba wannan hadiyar ta yi tunda bayan ka yanka aka sace amma falla qablahu banda kafin ka yanka aka sace ko ka mar takalidi kai ishari kai waye matukar in je ba a yanka ba aka sace to sai ka nemo in baka samu ba sai ka biya badalin shi wannan ayyana ce wannan hadaya ka ayyana to me zai tabbatar mana an yanka watakila wani ya ja shi ya tirge abin ya tafi da shi ai zai yiwu ko kawai wani da ya duwa gira-gira kawai ya cizge kawai kai ya ya ce wallahi ba mu yi ciniki bane irin wanda suka tsaure ne za mu biyar gida ya za'i saboda haka sai ka tabbatar da an yanka amma in an yanka aka sace wannan shi kenan ka an balla kamar inda ya bace kafin a yanka shi ma shi kenan dole sai ka biya badali to fa in waje da hu ba da nari badali fa inda aiki zai same ka ka je ka buga ka buga ka buga an yi neman duniyan nan jiya an nema yau an nema ta to alaji in baka sake ga ka kana da kuɗi lokaci zai wuce kaje to yake na ga nema mun wani dan safa safa aka nemo raƙumi mai dan kyau kai siya wajen dubu ɗari da hamsin ana sokewa sai ga nakan kuma ya zo da takalidin shi a wuya shi kenan shi ma dole za soke shi shine naharahu shi ma wannan wanda ya batan dole yanka amma ba da sharadin in kallada idan ya riga ya bar takalidi saboda dama shi in dai kai takalidi ka ayyana shi ya fita a ainihin rabanka wa qablahu idan kafin a soke wanda aka siyo badalin dama irin mutum mai bin kwakwa din nan ne badalin ma da asu aminan ma ya ce a nemo takalidi ba za mu yanka shi an yi sunna waye shikenan aka nemo takalidi ya saka aka nemo takalmi aka yi me aka dan kewaya ma da shi kawai an zo kan a yanka sai ga na asalin ma ya zo da takalilin shi to nukira dukkan su barai tun da an riga an yi takalili in kulli da kaji ba ya ce nukira in kulli da in dai da musu takalili to nukira dole a yanka su gaba daya wa illa idan ko ba musu takalidi ba ko kuma an yi wa ɗaya takalidi ba yi wa ɗaya ba to ta ayyana ma kullida wanda aka yi wa takalidi shi ya ayyana in kuma ka ce a duk baka musu takalidi ba sai mu ce to kana da daman ka zaɓi ɗaya ka bar ɗaya Alhamdulillah.